نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضيل حجة الله والحج عليه وع- وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه إذا أعلمه إذا أعلمه قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
babu fadlil hubbi fillahi wannan babi yana bayani dangane da fadala ta soyayya dan Allah mutum ya so dan uwan shi musulmi domin Allah subhanahu wata'ala ba wai saboda wata manuha ba ta daban ta nan duniya wal hathi alaihi da kuma kwadaitarwa da zaburarsuwa akan idan mutum zai so dan uwan shi musulmi ya so shi dan Allah ba dan wani abu wanda yake na duniya ba sannan kuma wa i'lamir rajuli da sanarwar mutum mutum ya sanar da man yuhibbuhu wanda yake son shi annahu yuhibbuhu haqiqa yana son shi dan Allah duk wanda ya zamanto kana jin son shi a cikin zuciyarka to ka sanar da shi cewa kana son shi dan Allah wa ma za ya ƙulu lahu idza a'lamahu sannan kuma shi wannan mutumin wanda ka ce da shi kana son shi don Allah me ya dace ya faɗa maka lokacin da ka sanar da shi kana son shi don Allah shine wa ma za ya ƙulu ayil mahabub shi wanda ake so ɗin me ya dace ya faɗa ga mutumin da ya sanar da shi cewa yana son shi idza a'lamahu idan ya sanar da shi qala Allahu ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani ya ce Muhammadun Rasulullah. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam jakada ne na Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cika annabawa da manzannai ta hanyar turo da ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine farin jakada shine afdalur rusul wato mafifici daga cikin manzannai wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na sahabban shi ashidda'u alal kuffar ubangiji subhanahu wata'ala ce masu tsanantawa ne akan kafirai ba sa nuna ƙasƙancinsu a wajen kafirai kamar yadda Allah ta'ala ce a izzatin alkafirina masu nuna izza ne masu nuna izza ne da takama da girma a wajen kafirin amma kuma ruhama ubainahum masu tausayin junansu ne masu jin kan junansu ne suna son junansu suna tausasa wa junansu suna agaza wa junansu ila akhir sura hali zuwa ƙarshen sura ta suratul fatih kenan ayar ƙarshe kenan wa ta'ala ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wallazina tabawwa uddar ubangiji ya ce waɗanda suka zauni gida wanda yake na hijira ita ce madina wal imana sannan kuma imanin ya tabbata a cikin zukatansu min qablihim kafin zawwal muhajirai zuwa gare su ma'ana wallazina tabawwa'u daral hijira waɗanda suka zauni wato gida na hijira ita ce madina ita ce ake ce da ita darul hijira wal imani sannan kuma wa tabawwa'u darul imani suka zauni gida na imani ita ce madina min qablihim kafin hijiral muhajirai zuwa gare su ma'ana min qabli hijratil muhajirina ilaihim kafin hijiral waɗanda suka yi hijira zuwa gare su su zauni madina kafin hijiral waɗanda suka yi hijira zuwa gare su su zauni gida na imani ita ce madina to waɗannan sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda su ne al'ansar mutanen madina yuhibbuna bana hajara ilaihim suna son dukkan waɗanda suka yi hijira zuwa gare su ba tare da sun ware wane ba ko wance ko suwa ne ko suwanci kowa daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa gare su ‘yan makka ne ‘yan faris ne ‘yan ethiopia ne 'yan kowace ƙasa 'yan yaman ne da sauransu duk waɗanda suka tafi madina suka yi hijira daga ƙasarsu suka tafi madina to suna haɗuwa da 'yan birnin madina al'ansaru da sakakkiyar fuska da kuma sakakken hannu na'am وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أخذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه na'am wa an anas radiyallahu anhu hadisi na gaba a cikin wannan babi an rawaito shi daga Anas dan Malik yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Anas dan Malik anin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama qal ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace salasun mun kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce dangin tadodi guda uku mun kunna fihi dukkan wanda aka samu waɗannan tadodin guda uku a tattare da shi ma'ana mun wujidna fihi dukkan wanda aka samu waɗannan tadodin guda uku a tattare da shi wajada halawatal imani zai samu ɗanɗanon imani daɗin imani bihinna da waɗannan tadodin guda uku da aka samu a tattare da shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce na farko an ya kuna allahu wa rasuluhu a habba ilaihi mimma siwahuma allah da jikadan shi sallallahu alaihi wasallam su zamanto su ne mafi soyuwa zuwa gare shi shi wannan mutumin mimma siwahuma da abin da yake wani ubangiji subhanahu wa ta'ala ne wani manzon shi sallallahu alaihi wasallama ne ya zamanto yadda yake son Allah yake son manzon shi sallallahu alaihi wasallam ba waɗansu mutane ba wani mutum ba wata mace da zai ji yana son ta fiye da yadda yake son Allah fiye da yadda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko kenan sannan kuma na biyu wa an yuhibbal mar'a ya so mutum mutum ya so ɗan uwan shi musulmi la yuhibbuhu ba komai yasa yake son wannan ɗan uwan nashi musulmi ba illa lillahi face sai dan Allah ya zamanto yana son ɗan uwan shi musulmi so ne yake mai dan yana son Allah dan yana son manzo sallallahu alaihi wasallam dan suna gudanar da aiki na addini na musulunci a tsakankaninsu a tare ya tasu wannan sannan kuma na uku wa an yakraha an ya'uda fil kufur ya zamanto yana kyamar ya fada cikin kafirci ba da ana an kaza hullahu minhu bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsamar da shi daga cikin kafirci din Allah ta'ala ya kaddara baya ɗaya daga cikin waɗanda suke kafirai Allah ta'ala ya halitta shi musulmi ya zamanto yana kyamar kafirci da fadawa cikin kafirci kama ya karahu an yi kuzafa finnar kamar yadda yake jin kyamar a ɗoke shi a wulla shi cikin wuta kamar yadda yake jin tsoron a jefa shi cikin wuta haka yake jin tsoron wato yake shayin ya fada cikin kafirci wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi na'am وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكره الله خالد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال hadisi na gaba an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce dangin mutane guda bakwai yudhilluhumullahu ubangiji tabaraka wa ta'ala yana inwatar da su a cikin inwarsa ta al'arshi fi dhillihi a cikin inwarsa ta al'arshi yawma la dhilla illa dhilluhu ranar da babu wata inwa face dai wannan inuwar ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yana shigar da su cikin inuwarsa ta al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar tashi ta al'arshi na farko daga cikinsu imamun adilun jagora wanda yake mutumin kirki adali wanda aka sa shi gaba ya zamanto yana wakiltar jama'a imma ɓangaren limanci na hamsu salawat imma ɓangaren limanci na juma'a imma ɓangaren jagoranci na abin da ya shafi unguwa an damka mai jagorancin unguwa imma ya zamanto jagora ne na gari imma ya zamanto jagora ne na defartima imma ya zamanto jagora ne na ƙasa ga baki ɗaya imma ya zamanto wanda Allah ta'ala ya damka mai wato jagoranci ne a gidan shi to kowa daga ciki idan ya yi adalci ya aikata abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da aikata ya guji abubuwan da Allah ta'ala ya ce a guda a guda to yana ɗaya daga cikin waɗanda ubangiji ta'ala zai shigar da su cikin wannan inuwa tashi ta al'arshi sai kuma na biyu wa shabun nasha'a fi ibadati rabbihi fi ibadati llahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce da matashi wanda na sha fi ibadatin lahi ya tashi cikin bautar Ubangiji maɗaukacin sarki, da matashin da ya zamanto ƙuruciyar shi dama da ya tashi ma a cikin bautar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tashi. Baya daga cikin irin dattijawan da sai da suka manyanta shekaru suka kai sannan kuma suka gyara. Yana ɗaya daga cikin matasa wanda da aka tashi ma da aka san shi ma da alƙur'ani da hadisi da hamzun salawat da sauransu aka san shi to wannan yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ta'ala zai shigar da su cikin inuwarsa ta al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai inuwar wannan tashi sai kuma na uku wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ma'aiki alaihi salatu wassalam yace da mutumin da kuma zuciyar shi mu'allaqun bil masajid tana nan an rataye ta da masallaci kowane lokaci jira yake ji kiran sallah yana jin kiran sallah kafin limam ya shiga masallaci shi zai shiga wani lokacin kafin ma a yi kiran sallah zai tafi masallaci daga ya leƙa salula ya leƙa mantar ya ga lokaci ya doso shikenan kawai a masallaci za ka same shi wannan zuciyar shi an ratayar da ita da masallaci in a ina yake in lokacin sallah ya za ka ji ya nemi masallaci ina ne masallaci a nan to wannan shi ma yana ɗaya daga cikin mutanen da za su inuwantu da inuwa ta al'arshi a gobe kiyama na hudu ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wa rajulani ta haɓa fillahi jitama'a alaihi wa tafarraƙa alaihi wa rajulani ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da mutum biyu wanda ta haɓa fillahi suka ƙulla soyayyarsu don Allah ijtama'a alaihi wanda suka haɗu akan soyayyar tasu don Allah ya zamanto duk inda ka gansu to akan soyayya don Allah ne za ga cewa sun haɗu suna ta yin tukuri tsakankanin suna ta karanta alkur'ani saboda su ƙara tunatarwa kansu alkur'ani za ga sun haɗu suna ta muraja a tsakankaninsu ta abin da ya shafi littattafai na musulunci za ga cewa sun haɗu suna ta shawarwari waɗanda suke nagari tsakankaninsu wata farraka alaihi sannan kuma suka rarraba akan wannan soyayyar dan Allah ya zamanto ɗaya yana son ɗaya dukkaninsu suna son junansu ɗaya daga cikinsu mutuwa ta zo ta amshe shi to waɗannan su ma suna ɗaya daga cikin waɗanda a gobe kiyama Allah ta'ala zai shigar da su inuwarsa ta al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ɗin sai kuma na biyar ko wa rajulun da atuhum ra'atun lafiya kalau wa rajulun da atuhum ra'atun zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafullah ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace da kuma mutumin da da atuhum ra'atun wata mata zatu mansibin ma'abuciyar matsayi wa jamalin da kyawu da atuhu ta kiraye shi zuwa ya yi amfani da ita ta nemi ya yi amfani da ita faƙala inni a khafullah ya ce a'a wanci ina jin tsoron allah subhanahu wa ta'ala ya damke ni da azaba wato mace wanda take zatu mansibin ma'abuciyar matsayi amma a ce wata minista ko a ce wata ɗiyar sarki ko wata ɗiyar shugaban ƙasa da sauransu wa jamalin sannan kuma ba wata ya ku bayi bace fuskar kyau tana da kwai kyau ta fuskar kyau to kuma ta nemi ya amfani da ita amma kuma ya tuna haduwar shi da Allah subhanahu wa ta'ala idan ya hadu da Allah cewa ya taba yin zina me zai gaya wa Allah ya ce wance ina jin tsoron Allah in aure za mu yi mu yi aure amma ki ce in kusance ki da niyyar lalata wannan ba zan yi ba to shi ma wannan yana ɗaya daga cikin waɗanda za su shiga wannan inuwa ta al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai wannan ke inuwar sai na shida wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu ma'aiki alaihi salatu wassalam yace da mutumin da yayi sadaka bi sadaqatin da wata sadaka ko mun kankantarta ya ɗauki wani abu ya bayar na alkhairi da niyyar Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi lada a kai ya musanya mai kambacinsa fa'afaha ya ɓoye wannan sadaka ɗin ya yi iyakacin ƙoƙarin shi wajen ɓoyewa wannan sadaka ɗin hatta la ta'alama shimaluhu ta yanda hagun ɗin shi ma ba ta san ba ma tun shi ko yaminuhu abin da damar shi ta ta bayar wato har ta yanda wanda yake ɓangaren shi na hagun a tsaye bai ma san ba abin da aka baiwa wanda yake ɓangaren dama shi da ya ga dai kawai alhaji dai sun gaisa da wani amma ba zai ce ba wannan an ba shi kuɗi ko ba a ba shi ba shi dai kawai gaisa kaɗai ya gani to wannan yana ɗaya daga cikin waɗanda za su shiga inuwa ta al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai inuwar wannan ta al'arshi sai kuma na bakwai na ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa rajulun zakarallaha khaliyan da kuma mutumin da ya ambaci ubangiji subhanahu wa ta'ala da zuciyar shi ya ambace shi da harshensa khaliyan a lokacin da yake wafance gabarin jama'a shi kadai amma yana cikin masallaci yana karatun alkur'ani ko yana cikin gidansa yana karatun alkur'ani ko ya tashi cikin dare yana kiyamun laili ya ambaci ubangiji tabaraka wa ta'ala da khaliyan anil khalqi yana wafantacce ga barin talika ai munfaridin anil khalq ya kadaita ba kowa a tare da shi amma da ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala fa fadat ainahu sai idanuwan shi suka yi ta zubar da hawaye saboda tuna haduwar shi da Allah da yayi da kuma tsoron azabar shi da sauransu wannan shine mutum na bakwai cikon mutum na bakwai wanda suke shiga inuwa ta al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta al'arashi wannan hadithi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون في جلالي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي رواه مسلم نعم وأنه رضي الله عنه قال حديث نقبا شما أن أمسوش دقى أبي هريرة يردل الله تقال تبتا أقريشي abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha ta'ala ya ƙulu yawmal qiyama haƙiƙa ubangiji maɗaukakin sarki yana faɗa ranar tashin alƙiyama lokacin da ya zama kowa ya zo ya yi tsirintum yana jiran wato a yi alfaslu bainal qada a rabe hukunci tsakankanin bayi bainal ibad alfaslu bainal ibad a rabe hukunci tsakankanin bayi ‘yan aljanna a shigar da su aljanna ‘yan wuta a shigar da su wuta a wannan lokaci an kusanto da rana tsakankaninta da kawunan mutane ba ta wuce gwargwadon mil guda ba to Allah tabaraka wa ta'ala zai faɗa a wannan rana ya ce ainal mutahabbuna bi jalali ina waɗanda suke so kulla soyayyarsu a gida na duniya bi jalali saboda girmana ma'ana ainal mutahabbuna fi jalali ina waɗanda suka kulla soyayyarsu a gida na duniya a cikin girmama ni saboda girmama ni da mutunta ni da ɗaukaka addini na alyawma udhilluhum ubangiji ta'ala ce to a yau zan shigar da su inwata udhilluhum fi dhilli zan shigar da su cikin inwata yawma la dhilla illa dhilli a ranar da ba wata inuwa face dai inuwar wannan ta ta al'arish wannan hadithi muslim ya rawaito shi وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم تحاببتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال حديثي نقبا شيما دي أن أمسوش دق أبي هريرة يردل الله تقال تبتا أقريشي أبو هريرة يتي مأيكي صلى الله عليه وسلم يتي wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da sarkin da raina yake hannunsa shine ubangiji tabaraka wa ta'ala ina rantsuwa da Allah la tadkhulul jannata ba za ku shiga aljanna ba hatta tu'minu har sai kun ba da gaskiya da Allah kun ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma kun aikata ayyuka waɗanda suke na gargaru ko kuma hatta tu'minu har sai kun yi imani ya zamanto kowane ɗaya daga cikinku ya yarda da soban shi. Da Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Wala tu'minu, sannan kuma ba za ku yi imani ba imani wanda yake cikakke hatta ta habu, wato har sai kun so junanku, har sai ya zamanto kuna son junanku, kai kana son ɗan uwanka shi yana son ka. Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce shin kuna so in shiryar da ku akan wani abu ma'ana ala fili she'in akan aikata wani abu wanda idza fa'altumuhu idan kuka aikata wannan abun tahabbtum za ku so junanku shin kuna so in shiryar da ku akan wannan abun afshu salama bainakum ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ku yada sallama a tsakankaninku duk wanda kuka gani daga cikin musulmai kun san shi ko ba ku san shi ba babba ne ko yaro ne kuma ya sallama to wannan zai sa ya zama to kun so junanku junanku suna son ku ku kuna son junanku wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له على مدرجته ملكا وذكر الحديث إلى قوله إن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم وسبق في بالباب قبله
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا حديثي شيما دي أمسوش دقى أبي هريرة yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce annar rajulan haƙiƙa wani mutum daga cikin al'ummun da suka gabata zara akhan lahu fi qaryatun ukhra ya nufi ziyartar wani ɗan uwan shi wanda yake wata ƙauye ta daban wata alƙarya ta daban wani mutum yana zaune a cikin wata alƙarya sai ya tashi zai tafi ziyartar wani ɗan uwansa wanda yake wata alƙarya ba a cikin wannan alƙaryar yake ba fa arsalallahu lahu malakan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wakilta mala'ika ya dakatar ya dakatar da wani mala'ika saboda shi wannan mutumin da zai je ziyarci ɗan uwan shi alama darajatihi a saman hanyar tafiyar shi zuwa ga wajen ɗan uwan nashi shikenan bayan ya fita daga gari kafin ya isa wancan garin kawai sai suka haɗu da mala'ika a wannan gurin. Falon ma'ata alaihi, ƙala aina turidu ƙala uridu a khallifi hadhihi ƙarya, ƙala hallaka min ni'matin ta rubuha alaihi, hallaka alaihi min ni'matin ta rubuha, ƙala la ghaira anni a habautuhu fillahi. ƙala fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah kada a habbaka kama a habautahu fihi ko? Cewa zakar la haditha sai ya ambaci hadithu wannan mala'ikan da wannan bawan Allah ya zo hucewa ta wajen shi ya ce ina za ka tafi ya ce ina so zan ziyarci wani ɗan uwana ne a wannan ƙauyen ya ce shin akwai wata ni'ima wanda kake renanta akwai wata ni'ima wanda kake samu a wajen shi wanda kake renanta kake yayyafa mata ruwa kake zuwa kake komowa saboda wannan ni'imar kadda ta gushe ya ce a'a kawai ina son shi ne don Allah yawan nan mala'ikan ya ce da shi to ni jakadan Allah ne Allah ta'ala ne ya turo ni zuwa gare ka cewa hakika Ubangiji ta'ala yana son ka kama a hababtahu fihi kaman yanda ka so wannan bawan nashi dan shi kama a hababtahu ma'ana kaman yanda ka so shi wannan dan uwan naka da zaka je ka ziyarce shi fihi saboda Allah wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi wa qad sabaqa bil babi qablahu wato hakika wannan hadisin ya gabata a baban da yake kafin wannan babi shine baban da yake bayani akan ziyaratu ahli al-khair na'am وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله متفق عليه ما شاء الله نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار wannan hadisi an amso shi daga albara ɗan azib Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa azib ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annahu ƙara fil ansar haƙiƙa ma'aiki alaihi salatu wasalam ya faɗa a cikin haƙƙin mutanen madina waɗanda suka agaza mushi suka amshi bakuncin shi suka amshi bakuncin jama'ar shi lokacin da suka iso zuwa gare su da Allah sallallahu alaihi wasallama ce la yuhibbuhum illa mu'min ba wanda zai so mutanen Madina ba wanda yake son mutanen Madina zai ji zuciyar shi tana son mutanen Madina al-ansar da Allah ce illa mu'minun face dai mu'mini wala yubghiduhum illa munafiqun mazala ce ba wani wanda zai kyamace su zai ji zuciyar shi ba ta son mutanen Madina zai ji baya son su face dai munafiki tantiri lalatacce zala ce man ahabbahum ahabbahullah dukkan wanda ya so mutanen Madina yake son su ya so su to ahabbahullahu shi ma Allah ta'ala ya so shi wa man abghadahum abghadahullah dukkan wanda ya kyamaci mutanen Madina ya zamanto yana zagin su yana cin mutuncin su yana tawayewa kimar su to shi ma Allah ta'ala ya kyamace shi ya kisan shi wani hadisi muttafaqun alaihi ma'ana kama ta dinu tudanu kenan kama ya dinu fata yudanu kama yanda mutun ya yayi haka za a saka ita mai na'am وعن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن معاذ رضي الله عنه قال وانا حديثي شيكم ان امسوش دغ معاذ بن جبل yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi mu'ad dan jabal ya ce ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ƙwala Allahu azza wa jalla ubangiji azza ya buwaye wa jalla ya girmama ya ce almutahabbuna fi jalali ubangiji tabaraka wa ta'ala ce waɗanda suka kulla soyayyarsu suke son junansu saboda girma na saboda ni suka kulla wannan soyayyar tasu ba wai saboda kayan duniya ba wanda yake mai karewa mai gangarewa ba mai lalacewa ba zala ce lahum manabiru min nur wato suna da kwai mumbarurruka na haske wanda suke zama a kansu ranar tashin alkiyama wanda yaghbiduhumun nabiyuna washuhada'u annabawa na Ubangiji ta'ala da shahidai suna mangarin wannan matsayi na waɗannan waɗanda sau kulla soyayya don niɗin. Wato, aligibba shi ne mangari, annabawa da annabawa da shahidai suna mangarin wannan matsayin na su waɗannan bayin na wanda sau kulla soyayyarsu a wannan gida na duniya don ni. Wannan hadisi al'imamu Tirmidhi ya rawaito shi wa ƙala hadisun hasanun sahihun al'imamu tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce na'am وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى قال دخلت مسجد مسجد دمشق فإذا فتى برق براق براق الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وسدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الغر حجرته فوجرته قد سبقني بالتهجير ووجرته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئت من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله فقال الله فقلت الله
قال الله فقال الله فقلت الله الله فقلت الله فقال الله فقلت الله a faƙul- haka ne faƙultu allahi
فقلت الله فأخذني بحبوة ردائه رداء ردائي فجذبني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت حب- وجبت محبني في المحبة muhabbati محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح قوله حجرت أي بكرت وهو بتشديد الجيم قوله الله فقلت آل الله الأول faƙultu بحمزة allahi الله الأول بحمزة ممدودة للاست- للاست- للاستفهام والثاني بلا مد yawwala نعم وأنا أبي إدريس الخولاني رحمه الله wannan hadisin shi kuma an amso shi daga abi idris al-khawlani shine aidullahi ibn abdullah Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wannan abu idris al-khawlani yana ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai waɗanda ah, suka yi ruwaya daga wajen sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abu idris al-khawlani ya ce da khaltu masjida dimashqa wata rana na shiga masallacin dimashq fa idza fatan barraqu thanaya da na shiga masallacin dimashq dimashq a wannan lokacin wato ita ce kafitar ta sham ita ce babban birni babban gari na sham ya ce to da na shiga cikin wannan masallaci fa idza fatan barraqu thanaya kawai sai na yi kicibis da wani matashi wanda yake barraƙus sanaya mai hasken wushiryoyi ya zamanto haƙoran shi na gaba suna wato suna ƙyalƙyali wa idan nasu ma'ahu sai naga mutane suna tare da shi suna bin shi fa idza ikhtalafu fi shay'in idan suka yi saɓani cikin wani abu daga cikin al'amari na addini idan wani yace wannan abin haka ne wannan yace ba haka bane to inda suke komawa asna duhu ilaihi suna jingina wannan lamarin zuwa gare shi idan ya yi magana an ƙare idan ya yi magana ya ce su wane ne masu gaskiya shi kenan ba ta tashi magana ta ƙare wasu da ru'an ra'ayihi kuma suna gangarowa daga ra'ayinsa suna bin ra'ayinsa duk wata magana da yi to suna kanta wasu altu anhu sai ne tambaya game da wannan mutumin na ce wannan kowa ne ne wanda yake da kai wannan daraja wannan kima a wajen waɗannan bayin Allah faƙila haza mu'azu bin jabal aka ce da ni ai wannan shine mu'azu dan jabal Allah ta'ala ya kare yadda da shi aka ce mu wannan shine ɗaya daga cikin manya manyan sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu malam mu'azu falamma kana min al-ghad Abu Idris al-Khawlani yace yayin da washe gari yayi to al-ghad idan ya zo shi bi- bil alif wal lam shine washe gari amma idan ya zo biduni alifin walamin zai zamanto gadan ko gadin gobe ba ta gobe ta gobe ba an gane ku na'am hajjartu ya ce washe gari sai na buga sammako fawajattu hukar sabuka ne bi tahajiri sai na samu wannan malam ma'azu haƙiƙa ya riga ni da yin sammako ya riga ni zuwa masallaci na yi ta buga sammako don in tafi in riga ya shetarro ni cikin masallaci da na je sai na tarar da shi ya riga ni wajattuhu isalli sai na same shi yana sallar nafila yana tahiyatul masjid fantazartuhu hatta qada salatahu sai na jira shi har da ya gama wannan tahiyatul masjidin thumma ji'tuhu min qibali wajhihi sannan kuma sai na zo mishi ta bangaren huskar shi wato na zo mishi ta gaban shi da na zo mai fasallamtu alaihi sai na mai sallama na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya amsa mu sun makultu sai na ce da sannan kuma sai na ce da shi wallahi inni la uhibbuka lillahi na ce malam mu'az wallahi haƙiƙa ni ina son ka dan Allah ba dan kowa nake son ka ba dan Allah nake son ka faqala allahi yace za ka rantse da Allah dan Allah kaɗai kake so na ba dan komai ba ƙala Allah ya ce wallahi dan Allah nake son ka ba dan kowa ba faƙala Allah ya ce ka rantse da Allah ba don kowa kake sona ba don Allah ne kaɗai kake sona ƙala faƙultu Allah na ce wallahi ba don kowa nake son ka ba don Allah nake son ka fa akhadhani bi habwati ridai Abu Idris al-Khawlani yace sai Mu'adh ibn Jabal ya kama ni da gefen wato mayafina ya janyo ni fajabazani ilaihi ya fusgo ni zuwa gare shi ya kama gefen mayafina ya janyo ni zuwa gare shi faƙala abushir ya ce to kai farin ciki fa'inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙul haƙiƙa ni na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ƙalallahu ta'ala ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa cikin hadithi ƙudisi ubangiji ya ce wajabat mahabbati soyayyata ta wajaba lilmutahabbina fiya ga waɗanda suka kulla soyayyarsu danni duk waɗanda ya zamanto soyayyar da suka kulla tsakankanin shi da abokin shi ko tsakankanin shi da matar shi ko tsakankanin su da waɗansu jama'a saboda Allah ne to wannan ya zamanto wajibi ga Allah ta'ala ya so waɗannan mutanen wal mutajalisina fiya hakanan kuma soyayya ta ta wajaba ga waɗanda suka zauna saboda ni zaman da suka yi sun zauna ne saboda su tunatar da al'umma su tunatar da bayina girmana da matsayina da darajata da kuma rahamata da azabata wal mutazawirina fiya da kuma waɗanda suke ziyartar junansu suke yi wa junansu ziyara saboda ni ba don wata ni'ima ba wanda za su samu idan sun kai wannan ziyarar ko ba don wata ni'ima ba wanda za su bada idan sun tafi wannan ziyarar ba wal mutabadhilina fiya da kuma waɗanda suke bayar da kyauta suke bayar da kyautar abin da Allah ta'ala ya hore musu fiye saboda ni ba don wai a ba su abin da ya fi sama da wannan ba to wannan soyayya ta ta waje ba ga waɗannan mutanen wannan hadithun sahihun hadisi ne ingantacce rawahu malikun fil muwadda'i al-imamu malik ya rawaito wannan hadisi cikin littafin sa muwadda bi isnadihi sahihi da isnadin sa wanda yake ingantacce qawluhu hajjartu fadan shi da yace falamma kana min al-ghadi hajjartu yayin da washe gari yayi hajjartu sai na buga sammako ai bakartu shine na buga sammako wa huwa bi tashdidil jimi da yi wajin shadda wasal eh, karfi kenan hajjartu ba hajartu ba qawluhu allahi fadan shi da yace allahi fa qultu allahi al-awwalu bi hamzatin mamdudatin lil istifham al-awwal wato allahi na farko da alhamza wanda take mamduda wanda zaka jata bi miqdari maddin lazim kenan za ka ja ta maddul istifham ake ce da ita maddul farq Allahi shin yanzu wallahi ba dan kowa ka so ni ba sai dan Allah fa qultu Allahi wa thani bila maddin nabi kuma ba tare da an ja ba nace wallahi dan Allah ne nake son ka na'am عن أبي كريمة المقدار بن معركة كريمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
وأن أبي كريمة المقدار بن معدي كريمة وأنا حديث شيكما أن أمسوش دقبابا كريمة شين مقدار دم معدي كريمة الله تعالى يقال يدادش Mikdar ɗan ma'adi kariba ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, "Iza a habbar rajulu a khahu, wato idan dai mutum ya so ɗan uwan shi musulmi, to fal yukhbirhu annahu yuhibbuhu ya yi ƙoƙari ya haɗu da shi ya ba shi labarin cewa yana son shi ya sanar da shi cewa yana son shi wannan hadisi al-imamu abu dawud da ya rawaito shi da al-imamu tirmidhi al'imamu turmizi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa na'am وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لو أحبك ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح wa an mu'adhin radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi daga mu'adh dan jabal Allah ta'ala ya kare yadda da shi Mu'az dan Jabal ya ce, Anna Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama a haza biyadi, haƙiƙa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam wata rana ya kama hannun Mu'az ibn Jabal. Wa ƙala ya Mu'az, maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ya kai Mu'azu, wallahi inni la uhibbuka, ya ce, Ina rantsuwa da Allah, haƙiƙa ni lalle ina son ka. summa usika ya mu'ad sannan kuma ina yi maka wasiya ya kai mu'ad la da anna fi duburi kulli salatin taqul kadda ka bar fadar wannan addu'ar a bayan kowata sallah ta farilla kadda ka daina fadar wannan addu'a din ka dinga cewa Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya ubangiji ka taimaka min akan ambatanka ya Allah ka shige mun gaba wajen ambatanka wajen karatun alkur'ani idan na bude zan karanta in ji ina jin daɗin karanta shi idan na fara hailala la ilaha illallah na fara subhanallahi wa bihamdi tasbihi da sauransu dukka ga sunan to Allah ka taimaka mun akan wannan ambatan naka ya zama to harshen nawa ya zama danyi akan ambatanka kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa ga wani daga cikin sahabban shi la yazalu lisanuka rataban min zikrillahi azza wa jalla kada harshen ka ya gushe yana danye daga ambatan Allah madaukakin sarki wa shukurika sannan kuma ya ubangiji ka taimaka mun akan gode wa ni'imominka wanda kake yi a gare ni ni'imominka waɗanda suke na zahiri da kuma ni'imominka waɗanda suke na batsini wanda kake yi a gare ni wa husni ibadatika ya ubangiji ka taimaka mana akan tsayawa da kyakkyawar ibadarka ka taimaka mun akan tsayawa da sharuɗai na ibadarka da kuma rukunanta da sunnoninta da kuma hudu'i da khushu'i da ikhlasi a cikinsu wannan hadisi ne ingatacce rawahu abu dawud al'imamu abu dawuda wannan sa'iyu da al'imamun nasa'i suka rawaito wannan hadisi bi isnadin sahihin da isnadi wanda yake ingatacce وعن انس رضي الله عنه ان رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجلا رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته قال لا قال أعلمه فلحقه فقال إني أحبك في الله فقال أحبك الذي أحببتني له رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله عنه حديثي نكر شيء أتشكي ونن بابي أن أمسوش دقى أنس بن مالك yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi, anna rajulan kana inda nabi sallallahu Alaihi wasallam, haƙiƙa wani mutum ya kasance yana zaune a wajen ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, famarra rajulun bihi sai wani mutum ya zo hucewa ta wajen ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama lokacin da shi wannan mutuma yana zaune a wajen ma'aiki. faƙala ya rasulallahi inni la uhibbu hadha ce ya jakadan Allah haƙiƙa ni ina son wannan bawan Allah musulmi wanda ya zo hucewa ta wajen wannan naka ɗazu wanda ko gaisa da shi ɗazun nan faƙala lahun nabiyu sallallahu alaihi wasallama a alamtahu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa shi wannan mutumin wanda yake zaune a wajen shi shin ka sanar da shi wannan ɗan uwan naka wanda ya huce cewa kana son shi Balala ya ce, A ya Rasulallahi, ban gaya mai ba, amma dai kawai zuciyata tana son wannan bawan Allah saboda alkhairin shi saboda mutumin kirki ne. Bala a alimu, ma'aici sallallahu Alaihi wasallama ce, To, ka tafi ka sanar da shi, ka sanar da shi cewa kana son shi, falihidahu sai ya tafi ya riske shi ya haɗu da shi. Faƙala sai ya ce da shi, Inni uhibbuka fillahi, haƙiƙa ni ina son ka dan Allah ba dan komai ba dan Allah nake son ka faƙala sai shi wannan mutumin da aka sanar da shi cewa ana son shi sai ya ce a habbakan lazi a habbabtani lahu sarkin da ka so ni dan shi shine Allah ko to a habbaka kai ma Allah ta'ala ya sa ya so ka allazi a habbabtani lahu sarkin da ka so ni saboda shi a habbaka Allah ya sa ya so ka kai ma wannan hadisi abu dawud ya rawaito shi da isnadi wanda yake ingatacce wa bi hadzal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik